الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 24 ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma ɗaya ga watan goma shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata kamar gaga wai misali idan yarinya karama ta balaga a shekara tara ko goma shin hukuncin kowane baligi ya haukanta farai da gaske saboda ta fita daga cikin marhala ta yarinta ma'ana zango na yarinta shi daman kamar yadda yake a shar'ance balaga tana da wasu alamomi akwai alamomin da maza da mata suke tarayya akwai kuma alamomin da suka keɓanta da mata alamomin da suka keɓanta da mace akwai jinin al'ada ko a shekara tara yarinya ta yi al'ada to ta balaga duk wata doka ta hau kanta wanda kar mu manta ya gabata a darasinmu na wannan littafi asarkin da wato wani daga cikin magabata yake tabbatar da cewa ya ga al'imamu shafi'i ne Allah ya ji kansa yake cewa yana sanada wata makwabciyarsu 'yar shekara ashirin da shika shekara ashirin kuma da shika tana da shekara tara ta yi al'ada a wannan shekara aka aurar da ita shekara ta goma tana zauwa ta aihu diyar da ta haifa ita ma tana da shekara tara ta yi al'ada shekara ta goma aka aurar da ita a wannan shekara shekara ta goma ta aihu an gane ko yar shekara ashirin da shika a takaice dai jinin al'ada alama ce ta balaga wadda take kwanta da mata alamomin da maza da mata suke tarayya farko akwai mafarki kamar yadda maza suke yin mafarki haka su ma mata suna yi kamar yadda hadifin ummu sulaim Allah ya kara mata yadda ya tabbatar hadisi ne sahihi alama ta biyu shine tsurowar gashin gaba wanda yake mai kaushi duk wanda gashin gaba mai kaushi ya tsiro masa to wannan shi ma za a sanya shi layin balagaggu kamar yadda hadisin aqiya al-qurazi Allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa a ranar banu quraiza ma'ana ranar da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagaye garin yahudawan banu kuraiza waɗanda suke gefen madina wanda suka yi yarjejeniya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta zaman lafiya da suka warware alkawali manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki rundunarsa ta yaƙi ya je zagaye garin nasu ba shiga ba fita kwana da kwanuka lokacin da aka yanke hukuncin yadda za a zartar da su kamar yadda sa'ad ibn mu'az Allah ya kara masa yadda suka yadda suka amince suka ce duk hukuncin da ya zartar da su sun yadda sun amince domin akwai kawance tsakanin kabilar sa'ad ibn mu'az wanda shugaba ne a cikin kabilar da su yahudawan banu kuraiza su suna ganin cewa zai dan tausaya musu ya zai dan tausaya musu sa'ad ibn mu'az Allah ya kara masa yadda yake cewa yanzu kwa yace zargin mai zargi ba zai kama sa'ad ba yace ya rasulullahi hukuncin da nake gani ya dace a aiwatar da shi game da waɗannan mutane duk wani balagege daga cikinsu a sare masa wuya matansu da 'ya'yansu a bautar da su dukiyarsu a wawushe ta ta zama ganima manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jinjina masa ya ce tabbas ka zartar da hukuncin da ubangiji mai girma da ɗaukaka daga saman bakwai ya zartar da wannan hukunci to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa ake zawwa da mazajensu yara kankana idan aka zo da su sai a kunce arzinzumin wanda idan aka ga gashi mai kaushi ya tsuro a gaban yaron sai a sanya shi layin balagabu waɗanda za a sare ma kai in kwa ba gashi mai kaushi to sai a sanya shi layin yara adiya alkurazi Allah ya kara masa yadda ya ce ina daga cikin yaran da aka bujuro a rannan aka kunce a zinzimin wandona sai aka ga babu gashi mai kaushi sai aka sanya ni layin yara to wannan hadisi yana tabbatar da tsurowar gashi mai kaushi a gaban namiji ko mace wannan alama ce ta balaga alama ta uku wanda maza da mata suna tarayya wato shine cika shekara goma sha biyar duk yaron da ya kai shekara goma sha biyar to duk wata doka ta Allah ta hau kan shi ya riga ya zama baligi ko bai taɓa yin mafalki ba in yarinya karama ce ko ba ta yi al'ada ba in dai ta cike shekara goma sha biyar to ta balaga kamar yadda hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda hadisi ne sahihi yake cewa a ranar yakin uhudu an bujiro da ni ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sojoji na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka ringa dekule domin a ware waɗanda suka cancanta su fita fagen daga game da waɗanda ba su cancanta ba ibn umar an zo wuciya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya zare shi domin yana cikin yara ya ce da shekara ta dawo domin yakin uhuda an yi shi a shekara ta uku da shekara ta dawo abdullahi dan umar ya ce na cike shekara goma sha biyar mazan allah ya halitta min yakin khandak da aka yi wa gazwatul ahzab wannan hadisi yana tabbatar da duk yaron da ya cike shekara goma sha biyar to wannan ya balaga a turance ne suke kayyade shekara sha takwas amma a musulunce shekara sha biyar ne darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabul jizya kuma mun tsaya ƙarshen babi na hudu hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake faɗa utiyan nabiyu sallallahu alaihi wasallama bi malin min al-bahrain ya ce wani lokaci an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata dukiya daga birnin bahrain dukiyar da aka zo da ita fa dukiya ce ta karo domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla yarjejeniya da su wato mutanen bahrain za a bar su akan addinin su amma su tabbatar da za su ba da karu ga jama'a ta musulmi to wannan dukiya maza Allah sallallahu alaihi wasallam an zo masa da ita faƙala sai ya faɗa ga sahabbansa ya ce unsuruhu fil masjid maza Allah ya ce gaba ɗayan wannan dukiya ku zazzage ta a nan cikin masallaci maza Allah ya ce gaba ɗayinta a tara ta fakana aksara mali utiya bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan dukiya da aka zo da ita daga birnin bahrain ta zamanto ita ce mafi yawan dukiyar da aka zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ita lokacin yana raye ma'ana ba a taba zo masa da wata dukiya mai yawa sama da wannan dukiya da aka zo da ita a wannan lokaci amma gaba ɗayanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a zazzage ta a nan cikin masallaci aka tare ta dukiyar kwa kuɗi ne fatsaba ba wasu tarkace ba ne kuɗi ne zallan shi idh ja'ahu al-abbas anas Allah ya kara masa yadda yake faɗa yace sai ga maka al-abbas ibnu abdul muttalib ammin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai gashi ya zo faƙala sai ya faɗa ya ce ya rasulallahi a ya ce ya manzan Allah ba nima bayani ya gabata wannan gaba tana fa'idantar da mu halaccin tambayar shugaba wani abu daga cikin dukiyar ƙasa dukiyar al'umma idan ka yi haka ba ka da laifin roƙo abun Allah subhanahu wa ta'ala ko da kana da wadata saboda dukiyar da take hannun shugaba dukiya ce ta ƙasa ba dukiya tashi bace kuma ko ya ɗauka ya baka bai isa bai ya gora maka domin ba daga aljihun shi bai dauka ya baka dukiya ce wadda kai ma kana da hakki a cikinta an gane ko ya ma baka ba wata gwaninta bai ma shi ne ya ce ya rasulallahi a adini ya ce ya manzan Allah ba ni kuma alhali al'abbas ibn abdulmuttalib yana daga cikin mawadata ba wata bukata ba ce ba ta kai shi ya nema cewa a bashi amma tare da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi musu ba wannan yana tabbatar da ko da mawadaci ne in ya roƙa ba shi da laifin roƙo sai yake bayani game da dalilin abin da ya sa ya roƙa ya ce fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu aƙila ya ce ya rasulallahi manta na fanshi kaina kuma na fanso ɗan ɗan uwana shine aƙili ibn abi talib wannan kuma ya wakana ne a yakin badar lokacin da al-abbas ibn abdul muttalib aka cabko shi a cikin fursuna waɗanda aka cauka a yakin badar aka shi ma aqil ibn abi talib yana daga ciki to al-abbas ibn abdul muttalib shi ya zuba kuɗi yayi belin kansa kuma yayi belin dan dan uwan shi shine aqil kaga wannan gaba tana tabbatar mana al-abbas mawadaci kuɗi ne mai yawa ya zuba yayi belin kanshi yayi belin dan dan uwan shi faƙala sai manzon Allah ya ce da Abbas khuz maza Allah ya ce masa kwashima fahasa fi saubihi al-abbas Allah ya kara masa yadda ya ringa kwasa yana zuba a cikin mayafinsa an gane ko mayafin da yake yafawa ya ajiye mayafin ya ringa kwasa yana cikawa da kudi sai da ya cika shi nat thumma zahaba yukilluhu falam yastati yayi famar ya cira wannan kulli da yayi ya dauka sai ya kasa faƙala sai ya ce umur ba a bahumi ya rafa'ahu ilayya ya ce ya rasulallahi ka sa wani ma wato ya ɗora mun sa wani ya kama ya ɗora mun ma ƙala la manzan Allah ya ce masa ƙala sai al'abbas ya ce farfa'ahu an alayya ya ce to kai ya rasulallahi ɗora mun ma in har ba za ka sa wani ya kama min to kai da kanka dora mun ma qala sai manzo Allah yace masa la yace a ni ma ba zan kama ma ba to me ya rage anan dole ya rage ya san yadda zai yi tunda an ce ba za a kama masa kuma shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai dora masa ba fa nasara minhu al-abbas Allah ya kara masa yadda wato sai ya iri ma'ana ya rage daga ciki sun maza ba yukillu kuma ya yi famar wato ya ɗauka ya ɗora a kai falam ya abu ya kasa ɗauka faƙala sai ya koma faɗa ya ce famur ba a bahun ya abu alayya ya ce ya rasulallah sa wani man ya ɗora mu wanda wannan gaba tana nuna mana halaccin in ka nemi abu a farko ba amsa maka ba ba laifi bane baka maimaita hala sai manzon Allah ya ce masa la ba zan sa wani ya azama ba hala sai al-abbas ya ce farfahu anta alayya ya ce to kai ya rasulullahi dora min ma hala sai manzon Allah ya ce masa la ya ce ni ma dai ba zan dora maka ba fa nasara minhu al-abbas Allah ya kara masa yadda sai ya koma ragewa thumma hatama lahu ala kahidihi sannan sai ya jaba ya dora akan wato kafadarsa da kyal ya dora anan kafadarsa thumma qalaka sannan sai ya wuce ya tafi Anas Allah ya kara masa yadda yake faɗa fa ma zala yutibi uhu basarahu hatta khafiya alaina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai gushe ba tun lokacin da al-Abbas ya tafi manzon Allah yana biya masa dibi ma'ana yana kallon shi hatta khafiya alaina sai da al-Abbas wato ya ɓuya gabarinmu ya zamanto ba ma hango shi ajaban min hirsihi anas Allah ya kara masa yadda ya ce kallon da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya masa har sai da ya bace manzan Allah yana mamaki ne game da kwaɗayinsa matukar kwaɗayinsa game da dukiya wanda wannan kwa ba abin zargi ba ne ɗabi'a ce ta ɗan adam shi ɗan adam Allah ya halicce shi ya ɗabi'antar da shi akan son dukiya kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa innal insan yake cewa wa innahu ala zalika da shadid wannan wa innahu li hubbil khairi la shadid lalle dan adam game da son dukiya ubangiji ta'ala yace mai matukar su ne fama qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa thamma minha dirham wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tashi ba daga wannan mazauni nashi wato daidai da dirhami ɗaya ya rage an gane ko bai tashi ba daga wannan mazauni a nan akwai daidai da dirhami ɗaya gaba ɗaya duk dukiyar da aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya rabe ma jama'a wanda wannan yana nuna mana matukar kyauta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wadda dukiya ce wadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya keɓantar kansa da ita to amma me aka yi gaba ɗayanta manzon Allah ya rabe ma jama'a dirhami ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tashi bai bar shi annan gaba ɗaya sai da ya rabe ta a takaice dai wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata malam ya zo da shi domin tabbatar mana cewa wato abinda wato ita jizya kamar yadda malamin a baban ya yi gaba uku ma akwa annabi sallallahu alaihi wasallama min al-bahrain wannan shine kenan gaba ta farko wanda hadisi na farko shi yake tabbatar da wannan gaba gaba ta biyu wa ma wa'ada min malil bahraini wal jizya da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma wasu alkawari game da wannan dukiya ta bahrain cewa in ta zo zai ba su kaza kamar yadda yi ma jabir gaba ta uku waliman yuqsamu lufai'u wal jizya gawa ake raba wato ita ganima ta yaki da irin jizya suwa ake ba kaga anan wannan hadisi yana tabbatar mana jizya kudin karo akan raba shi ga waɗanda suke jama'a ta musulmi kuma ba bambanci tsakanin mabukata da waɗanda suke mawadata kamar yadda al'abbas yana daga cikin mawadata amma maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauka ya bashi za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب اسم من قتل معاهدا بغير جرم قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد وابن جبر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل مؤاهدا لم يره رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na girman laifin duk wanda ya kashe arnan da ke da alkawari tsakanin shi da musulmi ba tare da laifi ba arni ne wanda yana kalkashin kula ta musulmi mutum ya yi ta'addanci ya kashe wannan arni ba tare da laifi ba ma'ana ba tare da ya yi laifin da ya cancanta a zubar da jini shi to shi ne anan malam ya yi babi na musamman wanda ke tabbatar mana girman laifin wanda ya yi irin wannan kisa bayani ya gabata su arna kala uku ne akwai arnan da ake kiran shi mu'ahad ko ka ce mu'ahid su ne dai ake kiransu ahalus zimma an gane shi ne ake kiran shi azimmi arnan da ya kulla arnan da suka kulla yarjejeniya tsakaninsu da musulmi a bar su akan addininsu za su ba da jizya to waɗannan dukiyarsu da jininsu wannan yana kan jama'a ta musulmi dole su tsara jininsu kuma dole su tsara dukiyarsu kamar yadda bayani ya gabata waɗannan arna baya halatta wani ya zo ya taɓa su na biyu wato su ne ake kira almusta'amanun arne wanda yake almusta'aman arnan da babu alkawari tsakanin shi da musulmi amma ya nemi cewa zai zo ƙasa ta musulmi wani aiki ya kawo shi ne gama aikin shi ya koma ƙasarsu ko kuma ya zo ya ga yaya tsarin musulmi yake game da gudanar da addininsu to wannan akan amintar da shi a bashi dama ya zo ya zauna ya yi iya kwanukansa baya halatta a tsangwame shi baya halatta a taba shi kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa in ahadu minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma'amana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun arni na uku shine ake kiran shi alharbi wanda babu wani alkawali babu wata yarjejeniya tsakaninsu da musulmi wanda a yau ma musulmi suna iya kai musu farmaki su ma suna iya kawowa to don haka kenan wannan ana maganar girman laifin wanda ya kashe arni wanda ake kiran shi mu'ahad ko ka ce mu'ahid shine dai zimmi wanda ke da alkawari tsakanin shi da musulmi wanda zai ke ba da jizya ba tare da wani laifi ba shine ana malam ya zo mana da hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake cewa man qatala muahidan duk wanda ya kashe arnan da ke da alkawari tsakaninsa da musulmi kenan sai ka kaddara bi gairi jurmin ba tare da wani laifi ba manzo Allah ya ce lam yarihi ra'ihatal janna shi wanda yayi wannan ta'addancin yayi wannan kisa na ganganci manzo Allah ya ce kanshin aljanna ba zai shi ba lam yarihi ra'ihatal janna ba zai ji kanshin aljanna ba yi ma ya ulkin fatha shine ya fi dacewa tare da halaccin kana iya mata zamma lam yurihi ra'ihatal janna maza Allah ya ce ba zai shaƙi ƙanshin aljanna maza Allah ya ce ba zai shaƙa ba maza Allah sai ya ce wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman a wata nuska yujadu manzo Allah ya ce lalle kanshin aljanna daga tafiyar shekara arba'in manzo Allah ya ce ake jin kanshinta wannan gaba ta isa ta tabbatar mana girman ni'ima ta aljanna tafiya fa ta shekara arba'in ake jin kanshinta to ba ma shekara arba'in ba a ce kwana arba'in kai a ce ma tafiya ta awa arba'in to ga ya tafiya shekara arba'in ake jin ƙarshen aljanna balma a wani hadisi da yake cikin sahihu muslim hadisin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sinfani min ahalin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyadun yadribuna biha nas wanda a ƙarshen hadisin sai yake cewa waɗannan sinfofi guda biyu dangogi guda biyu maza Allah yake cewa ba za su ji kanshin aljanna sai ya ce wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza a wata riwaya shine tafiyar shekara 500 ake jin kanshin aljanna to a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya tabbatar mana irin waɗannan arna waɗanda aka yi alkawari da su suke bayar da karo ga jama'a ta musulmi haramun ne tsangwamarsu haramun ne a yi ta'addanci a kashe su ba tare da laifi ba duk wanda ya kashe arni da ke da alkawali tsakanin shi da musulmi ba tare da wani laifi to wannan hadisi ya hau kan shi ko da ya cancanci shiga aljanna a karan farko Allah ba zai shigar da shi ba an gane ko ba za a shigar da shi ba sai in ya haɗu da rangwame na ubangiji subhanahu wa ta'ala amma sakamakon shi in Allah bai rangwamta masa ba ko ya cancanci shiga aljanna za a jinkirtar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai ji ba kanshin aljanna ko kuma in ya halatta wannan ta'addanci to kwata kwata ba zai shiga aljanna ba باب إخراج اليهود من جزيرة العرب وقال عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكركم ما أقركم الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس فقال أسلموا, تس أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن يجد منكم بماله شيئا فليبئه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن أيينة هو سفيان الهلالي المكي عن سليمان بن أبي مسلم الأهول أنه سمع سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه لحصى قلت يا ابن عباس ما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما له أهجر استفهموه فقال ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه فأمرهم بثلاث قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنهو ما كنت أجيزهم والثالثة إما أن سكت عنها وإما, قا وإما أن قالها فنسيتها قال سفيان هذا من قول سليمان wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alkawalin da ya yi na fitar da yahudawa daga cikin jaziratul arab an gane ko idan aka ce jaziratul arab kenan wannan yanki abin da ya shafi makka da madina da ba'if da wani ɗan ɓangare wanda yana cikin yaman da sauransu dukkan yahudawan da suke cikin wannan yanki mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawalin fitar da su gaba ɗaya domin mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yana nihin ya tsarkake wannan yanki daman ƙasa ta Allah ce ba wanda suka cancanta game da ƙasa in ba waɗanda suke salihan bayi kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa laqad katabna fi zaburi anna al-arda yarisuha ibadiyas salihu mu'minai su ne suka fi cancanta su gaje duk wata ƙasa wadda take mai tsarki saboda kasancewar dattire a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kafin Allah ya karbi rayuwarsa yake cewa nan gaba ya ce addini biyu ba za su haɗu ba wato a cikin jaziratul arab in ma ka musulunta ko kuma ka san inda dare ya maka to shine a nan malam sai ya zo da asar na umar ko kuma mu ce hadisin umar allah ikara masa yadda daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzan allah ya faɗa ga yahudawa lokacin da suka nemi cewa a bar su su ci gaba da noma waɗannan gonakai nasu su yahudawan khaibar abinda aka samu na amfani a raba tsakiya su ɗau rabi rabi a zo da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ba su amsar cewa ukin rukun ma a karrakunullah zan tabbatar da ku iya abinda Allah ya tabbatar da ku a wata riwaya can manzan Allah ya ce nukin rukun ala zalika ma ina. za mu tabbatar da ku akan abin da kuka nema amma iya yadda muka so yana iya abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ya tabbatar da ku maza Allah ya ce za mu tabbatar da ku akan haka to shine anan malam sai ya zo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa bainama na hannu fil masjid yayin da muke cikin masallaci a zaune al-alif wal lam anan lil ahad ba kowane masallaci ake nihi face masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace yayin da muke zaune a cikin masallaci kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito yana fitowa sai ya ce da mu in faɗi ko ila yahuda manzon Allah ya ce ku tafi wato wajen yahudawa an gane ko manzon Allah ya ce in ɗali ko ila yahuda maza ku tafi zuwa wato gun yahudu abu hurera Allah ya kara masa yadda yake faɗa ya ce fakarajina ya ce sai muka fita yadda mazan jiya suka yi fice wajen kwatanta umarnin Allah da na manzansa da manzan Allah ya ce ku fita zuwa yahudu ta yanke suka fito gaba daya shi ne ya ce hatta ji ina baitul midras ya ce sai da muka je an gane ko wani gida da ake kiran shi baitul midras faƙala sai manzon Allah ya faɗa ga su Yahudi ya ce da su aslimu taslamu manzon Allah ya ce ku musulunta in kuka musulunta manzon Allah ya ce za ku kuta za ku kukuta game da duk wani kunci a rayuwarku ta duniya da makomarku lahira saboda daman ba komai yake janyo ma bawa samun natsuwa da kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi face musulunci duk wanda ya rungumi musulunci ya ringa ɗabbaka shi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta to wannan shine ya cancanci zaman lafiya da jin daɗi da kwanciyar hankali da nutsuwa da yayewar duk wani kunci a rayuwarsa ta duniya haka a makomarsa lahira don haka manzo Allah ya ce da su aslimu taslamu ku musulunta sai ku kubuta game da duk wani kangi wa alamu manzo Allah ya ce ku sani anna al-arda lillahi wa rasulihi kasa fa gaba ɗayanta ta Allah ce da manzansa anna al-arda lalle wannan kasa ta ku wannan gari na ku inda kuke na Allah ne da manzansa to tunda ta Allah ce suwa suka fi cancanta game da ita bayan shi na gari annal arda yarithuha ibadiyas salihun maza Allah ya ce wa inni uridu an ujiliyakum min hadhihi al-ard lalle ina nihin in fitar da ku daga wannan kasa ma'ana wannan yanki maza Allah ya ce ina nihi in fitar da ku kasan shi lamari na musulunci babu wani kewaye-kewaye babu wani kwalo-kwalo gaskiya ɗaya ce maza Allah ya fito fili ya ce musu ni ina nihin in fitar da ku in kore ku daga wannan ƙasa maza Allah sai ya ce faman ya ji minkum bi malihi shay'an duk wanda yake jin wata damuwa game da wata dukiyar shi yana jin zahin a fitar da shi ya rabu da wannan dukiya tashi manzo Allah ya ce fal ya bi uku mun ba shi damar ya sayar da ita tun yanzu abinda ka san in ka rabu da shi zaka ringa jin damuwa abin ya tsaye maka are manzo Allah ya ce mun ba ku dama mun ba ku dama duk wanda ya san akwai wata dukiya tashi wadda yake jin damuwa akan rabuwa da ita manzo Allah ya ce mun ba shi izinin ya sayar da ita ya sayar da ita ya karbi kudin sa to kaga akwai irin su gonakai akwai irin su gidaje akwai wasu abubuwa da dama maza Allah ya ce mun ba da damar duk wanda yake jin akwai wata damuwa game da wata dukiya tashi idan ya rabu da ita maza Allah ya ce fal ya bi uku an ba shi damar ya sayar da ita wa illa in ko ba haka ba maza Allah ya ce to fa alamu ku san fa da cewa annal arda lillahi wa rasulihi kasa dai gaba ɗayanta ta Allah ce da manzansa don mun fitar da ku ba laifi ba muka yi doka ce ta Allah to kaga wannan hadisi yana tabbatar mana wato alkawalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi na fitar da Yahudawa daga wannan yanki wanda Umar Allah ya kara masa yadda shi ya zartar da wannan alkawali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tattara su gaba ɗayan su ya kore su suka koma can wasu suka koma birnin ariha wasu suka koma can azra'at wasu suka koma taima duka wasu garuruwa ne a cikin sham gaba daya duk wani arne wani bai yahude ba na sare gaba daya umar allah ya kara masa yadda ya tattara su ya kore su daga wannan yanki sannan hadisi na biyu a baban hadisin Sulaiman ibn Abi Muslim al-Ahwal ya ji Sa'id ibn Jubair shi ko ya ji malaminsa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yana faɗa yana cewa yawmul khamis rana al-khamis sai ya ce wa ma yawmul khamis wa ya sanar da kai mecece rana al-khamis wannan kenan ta'aziman ne wa tafakhiman li sha'aniha domin kambama wato al'amarin ita wannan alkhamis din da yake ne shine yace wa ma yawmul khamis wa ya sanar da kai wace rana ce ta alkhamis thumma baka sana abdullahi dan abbas sai ya fashe da kuka hatta balla dam'ul hasa sai da hawayen shi ya jika wato tsakon kwani sai da ya jika kasa hawayen shi ya fashe da kuka ya ringa zubar da hawaye sai da hawayen shi ya jika tsakuwar da take nan kuntu sai na ce masa yabna abbas ya kai dan abbas ma yawmul khamis wai wace rana alkhamis ce kake ma kuka ƙwala sai yake faɗa yake cewa ishtadda bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama waje uhu rana alkhamis inda rashin lafiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tsananta da shi alhamis inda ciwo na rashin lafiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsananta faƙaɗa manzon Allah ya faɗa ga jama'a ya ce i'ituni bi katifin manzon Allah ya ce ku zo min da kashi na allon kafaɗa wanda shine takarda wadda suke rubutu a wancan lokaci duk wani abu wanda yake na wahayi na alkur'ani da hadisai akan rubuta shi ne in ma a jikin kashi kashin da ake rubutu a jikin shi shine kashi na allon kafada an gane ku idan ka ɗauki karfata ta dabba misali idan aka riɗe nama ai akwai kashi mai faɗi to wannan jikin kashin shine suke rubutu ko kuma jikin fata ko kuma jikin dutse ko kuma kwarɗan icce bawon icce a jikin shi ake rubutu shi ne maza Allah ya ce ituni bi katifin ku zo min da kashi wato na allon kafaɗa aktub lakum kitaban maza Allah ya ce na rubuta muku wato wani rubutu ma'ana kenan zan rubuta muku wani bayani la tadillu ba'dahu abada har abada maza Allah ya ce ba za ku ɓace ba matukar kun yi riko da wannan abin da na rubuta muku la tadillu ba'dahu abada har abada maza Allah ya ce ba za ku ɓace ba kaga anan ya kamata ga duk mai hankali ya san da cewa hanyar shirya hanya ce daya daya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na alkur'ani da sunna ita ce hanyar tsira fatanaza'u jama'ar da suke zaune a wannan lokaci a gumazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ringa jayayya da juna wasu suna a kawo matsi rubuta suna cewa rabu da shi wala yan baki inda nabiyin tanazo wanda asali jayayya ba ta halatta abun wani annabi daga cikin annabawan Allah domin mahalli ko mu ce majalisi na annabawan Allah majalisi ne wanda yake na ladabi na girmamawa jayayya da hayaniya ba ta dace ba abun wato duk wani annabi daga cikin annabawan Allah haka a nan kenan sai mu fahimci cewa magadan annabawa malamai malaman Allah jayayya a gunsu ba ta halatta shi ne ya ce walayen bagi inda nabiyin tanazum ya ce jayayya ba ta halatta a gun wani annabi daga cikin annabawan Allah faƙalu sai wasu jama'a daga cikin jama'ar suka ce malahu me ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake irin wannan magana suka ce a hajara shin wai sururi ne yake irin na marar lafiya ma'ana surutu irin na marar lafiya wanda in ciwo ya yi ciwo sai ka ji marar lafiya yana wasu surutu can daban wasu suka ce shin surutu ne yake irin na marasa lafiya faƙala sai manzan Allah ya ce zaruni ya ce ku rabu da ni ku kyale ni an gane ku shine sai ce da suka ce malahu me ya same shi a hajara shin sururi ne surutu ne ke irin na marar lafiya wanda in rashin lafiya ta tsananta istafhimuhu suka ce a ku dai nemi fahimtar me yake ne ku tambaye shi me yake ne suka tambaye shi ya rasulullahi kana cikin hayyacinka ne faƙala sai manzo Allah ya ce da su zaruni ya ce ku rabu da ni ku kyale ni fallazi ana fihi khairu mimma tad'uni ilayhi abinda nake cikin shi yafi alkhairi game da abinda kuke kira na zuwa gare shi na wannan jayayyar da kuke ku rabu da ni ku kyale ni fa amarahum bi salasi a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya umarce su game da wasu al'amurra guda uku ko mu ce abubuwa guda uku abu na farko manzan Allah ya ce akirijul mushiriki na min jaziratul arab ku fitar da mushirikai gaba daya wato daga cikin jaziratul arab an gane ko wasu mushirikan su ne yahudawa da yan mushan domin yahudawa mushirikai ne kamar yadda yan mushan ma mushirikai ne ubangiji ta'ala shi ya tabbatar da shirkarsu a cikin alkur'ani wa qalat al yahud uzair ibn allah wa qalat an nasara al masih ibn allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum allah anna yufakun اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو subhanahu amma yushriku to shine anan da yace ku fitar da mushrikai daga cikin jaziratul arab yahudawa da yan mushan manzo Allah kuma abu na biyu manzo Allah yace wa ajizul wafda bi nahwi ma kuntu ujizuhum manzo Allah yace baki waɗanda suke zawwa manzo Allah yace ku zartan musu kwatancin abin da nake zartan musu ma'ana duk abin da nake musu na karamci da abin da nake ba su maza Allah ya ce bakin da suke zawa maza Allah ya ce ku ba su idan aka ce alwafdu su ne tawaga baki da suke zawa jamunsa shi ne wufud maza Allah ya ce ku zartan musu duk wani abu da nake musu na karamci ku zartan musu kwatancin abin da nake musu wasalisa abu na uku in ma an sakata anha ko kuma ya yi shuru bai faɗa mun ba wa in ma an ƙala hafa nasituha ko kuma ya faɗa mun amma na manta sufyan ibn uyaina yake cewa haza min ƙauli sulaiman wannan faɗa ce ta sulaiman an gane ko shi sulaiman ibn abi muslim al-ahwal ma'ana malaminsa sa'idi ibn jubair ya imma ya yi shiru bai faɗa masa ba lamarin na uku ko kuma ya faɗa masa ya ce na manta ya ce amma wannan biyun ina tuna da su abu na farko kenan fitar da yahudawa ko mu ce mushrikai daga cikin jaziratul arab abu na biyu wato shine zartan ma baki da suke zawwa irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu na karamci da tattalin da yake musu da komai manzo Allah ya ce ku yi musu yadda kwatancin yadda nake musu to a takaice dai wannan hadisi shi ma yana tabbatar da fitar da waɗannan jama'a daga cikin wato jaziratul arab kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi kenan wannan kaga kasancewar yana tabbatar mana ko da an yi alkawari da su na cewa za su ba da karu da wani abubuwa to in an ga akwai wata maslaha to ana iya fitar da su ana iya fitar da su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alƙawarin fitar da su babun idza ghadara al-mushrikuuna bil muslimina hal yu'fa anhum قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري أنه قال حدثني سعيد هو المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاه أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود فجمعوا له فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه فقالوا نعم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم قالوا فلان فقال كذبتم بل أبوكم فلان قالوا صدقت قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه فقالوا نعم فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال لهم من أهل النار قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم قال هل جعلتم في هذه الشاة سما قالوا نعم قال ما حملكم على ذلك قالوا إن كنت كاذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يدرك wato wannan babi ne wanda ke bayani idan mushirkai suka yi wani abu na yaudara game da jama'a ta musulmi hal yi ufa anhum shin wai a yi musu rangwame a kau da kai a yafe musu ko kuma abinda suka cancanta na uku ba za a yi musu malam dai bai yanke hukunci ba ya buɗe wannan babi da tambaya an gane ko a hadisin da ya zo a ƙarƙashin baban to kai da kanka za ka ba kanka amsa shine yace idza gadara al-mushrikuuna bil muslimina idan mushrikai suka yi wani abu na yaudara game da jama'a ta musulmi in aka ce yaudara a amince maka sannan kuma sai ka yi ha'inci ka zo da abu wanda yake sabanin haka shine malam yace hal yu'fa anhum wai shin a yi musu rangwame a kau da kai a yafe musu shine malam ya zo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda yake faɗa lamma kuti hata khaibar lokacin da aka ci khaibar da yaƙi wannan kwa ya kasance ne a shekara ta bakwai da hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam uhudiyat lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama shatu fiha summun wato aka ba manzon allah sallallahu alaihi wasallama naman wato wata tinkiya wanda a cikin naman wato akwai guba an gane ko idan aka ce summun a hausa shine ake nihi guba a turanci kenan fason shine ya ce uhudiyat linnabiyyi sallallahu alaihi wasallama shafi karka fahimci cewa gaba ɗaya tunkiyar ce aka ba shi a namanta ne an gasa kuma naman an sanya guba a ciki aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam bayan manzan Allah sallallahu wannan faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai ya ce da jama'arsa ijma'uli man kana haguna min yahud dukkan yahudawan da suke wannan gu manzon Allah ya ce ku tattara musu kar ku bar ɗaya ya fita gaba ɗaya ku tattara musu fa jumi'u lahu dukkan yahudawan gaba ɗaya waɗanda suke wannan gu aka tattaro su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah ya ce da su inni sa'ilukum an shay'in ku san da cewa zan yi muku tambaya game da wani abu idan na yi muku wannan tambaya maza Allah ya ce fahal antum sadiki ya anhu shin ku masu mini gaskiya ne game da abin da na tambaye ku za ku faɗa min gaskiya faƙalu gaba ɗayansu suka ce na'am kwarai za mu faɗa maka haƙiƙanin gaskiya game da tambayar da ka mana قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah sai ya ce da su mana abukun ku faɗa mun wane ne babanku an gane ko ma'ana kakanku wanda kuke kai dangane zuwa gare shi manzon Allah ya ce ku faɗa mun ƙalu sai suka ce masa fulan ai wane ne babanmu ma'ana shine kakanmu duk mu zuri'ar wane ne faƙala sai manzon Allah ya ce da su kazabtum manzo Allah ya ce kun yi ƙarya bal abukun fulano wane shine babanku ma'ana ku zuri'ar wane ne ba zuri'ar wane bane kamar yadda kuka faɗa manzo Allah ya ce ƙarya kuka yi qalu sadaqata sai suka ce kai gaskiya ya Muhammad kwarai yadda ka faɗa haka ne mu ƴaƴan wane ne jikokinsa ne kaga wannan ya isa ya nuna mana ashe yahudawa makaryata ne an gane ku ƙarya sana'arsu ce ɗabi'arsu ce al'adarsu ce ƙala sai manzan Allah ya ce da su fahal antum sadiqiyya an shay'in in sa'altu anhu shin yanzu za ku yi mun gaskiya game da wani abu in har na tambaye ku game da shi faƙalu na'am ya abal ƙasim suka ce ƙwarai ya abal ƙasim saboda daman su ba su yarda da annabtar shi ko manzancin shi don haka ba sa ce masa ya rasulallah ko su ce ya nabi Allah sai dai su ce masa ya muhammad ko su ce ya abal ƙasim suka ce na'am ya abal ƙasim ƙwarai za mu faɗa maka gaskiya wa in ka zabina suka ce to ai abu ne sananne in ma mun maka ƙarya a rafta kazibana za ka sani ƙaryar da muka maka kama a rafta hufi abina kamar yadda ka sani ƙaryar da muka maka ɗazu game da mahaifinmu da ka tambaye mu a nan in ba toshewar basira da wanda Allah ya ƙaddara masa taɓewa da hallaka ai ya kamata ku tabbatar da annabtar shi da manzance shi tunda in ma kun mai ƙarya to kun san ubangijin da ya turo shi a matsayin manzo zai ba shi labari game da ƙaryar da kuka masa to amma ba komai ba ya hana su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yahudu face kawai tsabar hasada hasada ita ta hana wato su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kwaɗayin abin da suke karɓa a hannun mabiya cewa in har sun yi imani da shi sun zama ‘yan rakiya kenan abin da suke amsa daga hannun mabiya suna musu rufa-rufa suna ɓoye gaskiya kenan wannan abin da yake shigowa wannan hanya ta toshe ragacha suka yi wa in kazabna in har mun maka ƙarya a rafta kazibana za ka sani ƙaryar da muka maka kama a rabta hufi abina kamar yadda ka sani ƙaryar da muka maka ɗazu game da mahaifinmu lokacin da ka yi mana tambaya faƙala lahum manzan Allah ya ce da su man ahalun nari ku faɗa mun suwane ne ‘yan wuta suwane ne ‘yan wuta ma'ana tsakanin mu musulmi da ku yahudu suwane ne ‘yan wuta ku faɗa mun ƙalu sai suka ce na kunu fiha yasiran mu yahudawa za mu zamanto 'yan kaɗan daga cikin waɗanda za su shiga wuta 'yan kaɗan ne amma bayan mun shiga mafuta za mu yi fin matakulukuna fiha ku musulmi ku za ku mai ku ci gaba da zama dama ai sun faɗa lan tamassana naru illa ayyaman ma'adudata qul attakhaztum inda Allahi ahadan falan yukhlifa Allahu ahada am taquluna ala Allahi ma la ta'lamu yahudawa sun faɗa suka ce lan tamassana naru wuta ba za ta shahe mu ba illa ayyaman ma'aduda ma'adudatan sai wasu 'yan kwanuka kididdigaggu waɗanda ba su wuce a lissafa ba shine wai kwanukan gwalgwadon yadda uwayensu suka bauta ma maraki lokacin da annabi musa ya tafi mikati wai wannan laifi adadin waɗannan kwanuka su ne kaɗai iya kwanukan da za su yi a wuta bayan haka sai a fitar da su a kai su aljanna ubangiji ta'ala ya maida musu martani ya ce kul attakastum inda allahi ahadan shin yanzu kun riki wani alkawari a gun Allah cewa wuta ba za ta shafe ku ba in har kun riki alkawari to ku san fa da cewa falan yukhlifa Allahu ahada ubangiji ta'ala baya saba alkawarinsa alkawalin da ke zame ma bawa garkuwa tsakanin shi da wuta shine kalimatu shahada in dai kun yi to wannan kun riki alkawari Allah ku baya saba alƙawari sai ce am taquluna ala Allahi ma la ta'lamu bari dai kuna kagar fada ku jingina ma Allah abinda ba ku da sani game da shi a ina kuka san da cewa wuta ba za ta shafe ku ba sai wasu yan kwanuka ida daga ku kaga ƙarya ce suka kirkira suka danganta ma ubangiji subhanahu wata'ala to shine anan manzo Allah ya tambaye su yace wai tsakanin mu da ku zuwa ne ne yan wuta kalu suka ce na kunu fiha yasira za mu kasance a cikin wuta amma zamani ɗan kaɗan ai zamanan yasiran zamani ɗan kaɗan su ne ‘yan kwanuka ƙididdigaggu bayan haka suka ce sun matakluku na fiha sannan ku musulmi ku za ku maye mana za ku ci gaba da zama a cikinta in an fitar da mu ku za ku shiga فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسؤوا فيها manzon Allah ya ce ku ne za ku kaskanta a cikinta an gane ko ikhsa'u fiha ma'ana ku kaskanta a cikinta za ku wulakanta kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa qala ikhsa'u fiha wa la tukallimu shi manzon Allah ya ce ikhsa'u yace za ku kaskanta fiha a cikin wuta har abada ba za ku huta ba wallahi la nukhlifukum fiha abada har abada manzon Allah ya ce ba za mu maye muku ba mu musulmi ku za ku ci gaba da zama a cikin ta thumma qala sannan manzon Allah sai ya ce hal antum sadiqiyya an shay'in in sa'altukum anhu kaga anan dai sun ce sun shiga wuta amma sai suka yi wata kwana suka ce a zamanin da za su kasance a cikin wuta zamani ne dan kadan kuma sai suka zo suka kara wani abu na daban tambaya ta uku manzan Allah ya ce hal antum sadiqiya an shay'in in sa'altukum anhu shin wai za ku mun gaskiya game da wani abu in har na tambaye ku game da shi qalu suka ce na'am ya abul qasim suka ce kwarai ya abul qasim za mu faɗa ma gaskiya qala sai manzan Allah ya ce hal ja'altum fi hadhihi shati summan shin wai kun sanya wata guba a cikin wannan nama an gane ko kenan anan tasmiyatu shay'i bi ba'dhi a ambaci abu da wani bangare nashi kamar yadda ubangiji ta'ala mi ya faɗa yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim kaga ai ba yatsa gaba ɗaya ba suka sa a wani bangare na yatsa amma sai ya ce yaj'aluna asabi'ahum kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga wannan sahabi nashi wanda ya ce ina buƙatar ya rasulallahi na zamanto abokin zamanka a gidan aljanna maza Allah ya ce a wa gairar zalik tambayi dai wani abu ba wannan ba sai ce huwa za ka ba ni da wani abin da nake guri in ban da shi maza Allah sai ce masa fa'a'in ni ala nafsika bi kasratin sujudi ka taimaka min akan cin biyan buƙatar kanka na shiga aljanna maza Allah ya ce bi kasratin sujudi da yawaita sujada me yake nihi anan bi kasrati salati yawaita sallah sallah ce aka ambace ta da wani bangare nata to shine anan yace hal ja'altum fi hadhihi shati summan shin wai kun sanya guba a cikin wannan nama qalu na'am suka ce kwarai mun sa a yanzu kadai suka yi gaskiya suka ce mun sa qala sai manzon Allah yace ma hamalakum ala zalika me ya kai ku sanya guba a cikin naman da za ku ban qalu sai suka ce in kunta kadiban dan mu tantance in har ka kasance makaryaci ne ka fito ka ce Allah ne ya turo ka alhali bai turo ka ba kai da awar annabta da manzanci nastarihu in ka ci guba ai za ka mutu mu huta wa in kunta nabiyyan in kwa annabi ne da gaskiya to dan ka ci nama da guba lam yadurruk wannan nama ba zai cutar da kai saboda Allah ya ɗauki nauyin ba annabawansa da manzanni kariya in har kai annabi ne da gaskiya to mun tabbata wannan guba ba za ta cutar da kai ba to da haka dai a takaice malam bai yanke hukunci ba domin matsala ce wadda ke akwai sabani na magabata a kanta wasu suna ganin cewa in har mushirkai suka yaudari musulmi to wasu suna ganin cewa dole a zartan musu abin da ya dace da su na ukuba akan wannan warware wa akan wannan yaudara da suka yi wasu ko suna ganin cewa halaccin a kyale su a kau da kai kamar yadda a nan ba a rawaito ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu wata ukuba ta musamman wannan hadisi yana nuna mana kenan shugaba sai ya tsaya yi nazari menene maslaha ga musulmi idan kafirai waɗanda suke ƙarƙashin musulmi suka zo da wani abu wanda yake na yaudara kyale su ya kamata a yi ko kuma abin da ya dace a zartan musu na hukuma kenan sai ya tsaya yi nazari in ya kyale su ya kau da kai ba laifi ba ne ba kuma in an zartan musu da wani abu wanda yake na hukuma to an yi daidai domin sakamakon wato yaudara ce wadda suka yi nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك